Allah ya tsare mu daga sharrin kawukanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi ila kiyamis sa'a haka duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi ila kiyamis sa'a ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu zance da yafi gaskiya in ba zancen Allah ba alqur'ani shine mafi gaskiyar zance wa man asdaqu min Allah hadisa mafi kyawun shari'a mafi ingancin shari'a ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafi sharrin al'amura na rayuwar mutane da addinin su shine bid'a kirkirarrun abubuwa dukkan wani abin da aka kirkire shi da sunan addini bata ne annabi ya ce dukkan wata bata kuma tana cikin wuta abin da ake nufi ma'abucin wannan bata din yana cikin wuta yan uwana mu nisanci kirkirar sabon abu a addini abinda Allah bai ce ayi ba abinda annabi bai ce ayi ba musulmi ya sani cewa ba wanda yafi Allah sanin abu mai kyau ba wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abu mai kyau ingantacce dan haka shi yasa Allah ya zabe shi shi yafi kowa yace ya zo ya kawo wannan addini ya bashi amana shi yasa ake ce da shi aminu don ya isar da saƙon Allah saboda Allah ya san ba zai ɓoye duk wani abu mai kyau ba sannan ba zai ƙara komai ba kuma ba zai rage komai ba da haka annabi ya zo ya ƙare rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya shekara 63 a duniya su ne kacal Allah ya ware masa don ya isar da saƙon Allah alhamdulillahi ya isar da saƙon Allah kuma don shaida ya isar da saƙon Allah sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan stamp ne tambari ne ga annabi cewa ya isar da abin da Allah ya ce ya isar da shi yau na kammala muku addininku yau fa yace al-yawma kuma na cika muku ni'imata ba abin da na bari na kammala na cika ka duba qur'ani na kammala na cika a'a ai da yace ya kammala ma ya isa ai an gane amma sai ce na cika dan kada a bude kofa wani ya kawo wani abin da annabi bai zo da shi ba ya daga hannu yace ya ubangiji ya al'umma na isan muku da sako suka ce ka isar yace ya Allah Allahumma fashhad ka shaida ya da daga hannu yace ya Allah ya wannan al'umma na isar da saƙo suka ce ka isar ya ce Allahumma fashar Allah ka shaida ya Allah na isar da saƙo Allah ka shaida annabi ya tafi ya ce babu wani abin da ban gaya muku ba mai kyau kuma ba wani abin da ban gaya muku ba mummuna sahabbai suka ce ya annabi ya bar duniya in tsuntsu ya gani a sama yana zagayawa matukar akwai wani alheri a tattare da wannan tsuntsu wallahi sai annabi ya mana bayanin fa'ida da alkhairin da ke tattare da shi kuma duk abin da zai cutar da mu a addinin mu ko rayuwar mu ba abin da bai gaya mana ba shikenan an gama to yaya wani yau zai kawo wani abu daban bayan abin da annabi ya zo da shi bayan wannan bayanin me amfanin saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum yaya wani zai bawa wasu al'ummar annabi da kai ba kai aka aiko ka cikinsu ba gare su ba, ka ƙirƙiro musu wani abu sabo da sunan addini har ma ka makala masa lada, yaya mutum zai yi wannan abu. Kai kuma yaya za ka zo ka yi biyayya ga wani wanda ba shi aka aiko maka ba, wallahi ko mahaifinka ne ba shi aka aiko maka ba, ka gane ba ka da sama da mahaifinka. to yaya za ka bar wanda aka aiko maka ka zo ka bi wanda ba shi aka aiko maka ba to wannan shine hadarin bid'a a cikin addini yan uwana rena annabi ne bid'a rene ko ne da abin da manzan Allah ya zo da shi kamar kuna gaya wa duniya ne cewa ya Allah abin da annabin ka ya zo mana da shi bai ishe mu ba da ka za ka zo kana kale kana kale kana kwashe-kwashe da aka ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum aya ce ta uku a cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi addini ya cika shari'a ta kammala wantahat tashri'a an daina shari'antarwa ma'ana an daina kawo wani abu da sunan shari'a an gama ba wata sallah sabuwa daban da annabi bai zo da ita ba ba wani zikiri sabo da annabi bai zo da shi ba ba wani salati mai lada da annabi bai zo da shi ba ba wata ibada mai matsayi mai daraja da annabi bai zo da ita wallahi duk wani alheri annabi ya gaya mana yanzu musulmin duniya kun ma gama karance hadisan da annabi ya zo muku da su kun gama yanzu musulmin duniya kun gama kakalewa duk abin da annabi ya koya muku wani har ya mutu ko sahih bukhari bai gama karantawa ba hadisi dubu bakwai ne kawai da wani abu wani har ya mutu musnad imamu ahmad bai taba ganin sa ba musnad imamu ahmad akwai hadisi sama da dubu arba'in duk magana annabi ne gaba daya a ciki mu wadda kaɗai ka gama ta duba ilimi duba karatun da ke ci duba shari'a da take cikin muwadda ka gama yanzu har kun gama har za ku je kuna neman wani abu sabo duk sharhin da aka yi wa shari'a volumes na littattafai da aka buga kun gama karanta su har kuke zuwa kuke neman na wani a'a to wannan shine bambancin sunna da bid'a ita da'awa ta sunna tana tsayawa ne akan abinda ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a tsaya a nan wallahi ya ishe mu maganar mu kalato na wani ko mafarki ko a farke ko a gane ko a kaza a a aina annabi ma bamu gama da shi ba wallahi za a kawo mana wani sabo har yanzu muna roƙon Allah ya bamu ilimi ne mu ƙara sani kuma wallahi har al'umma ta gama rayuwarta ba za ta gama ba za ta gama da abin da annabi ya zo da shi ba addinin annabi wallahi ba zai kare ba ilimin da annabi ya zo da shi wallahi ba zai kare ba ba wani wanda zai zo ce ya kure wa addini gudu gaba ɗaya ya gama komai wallahi babu haka mutu haka za mu yi ta mutuwa ana sheme mu wasu na zuwa ko wanda suka fi muhimma ko wanda ba su kai muhimma ba haka za a yi ta yi to Allah ya cika addini da haka ba wanda zai zo da aljihunsa ya kawo na abu ash-shari'a tawqifiyya shari'ar musulunci ibada addini tsayawa ake sai in an ce kai an ce kai bismillah ba a ce kai ba kama bakinka eh ai kaza ai an san kaza ai annabi bai yi ba eh amma dai yana da kyau haba haba kafa annabi sanin mai kyau ne za ka iya yiwa kai ka ganshi mai kyau ne tunda annabi bai kawo ba shi kenan mu dukkan addini mun annabi bai ce mana addini bane ina ruwan mu da shi wallahi ba ruwanmu da shi ai mu wanda zai ce mana kat mu ce yalla bismillah shine annabi Muhammad amma wallahi dogon carbin wani da dogon rawanin wani da ibadarsa da kaza wallahi tallahi ba zai zo ya dora mu akan abin da Allah bai ce ba annabi ya ce kuma wani abun mamaki ku duba tufka da warwara wai me wannan abun fa wanda zai zo ya ɗebo tarkace da bidiyo'i ya kawo ya botar da mabiya da shi kuma shine zai zo yana ihu cewa shine masoyin annabi ka duba tsiyafa ka duba tafka da warwara a cike yake da bid'a jinjim kullun yakar annabi yake yi da addininsa da aqidarsa amma wai yau shi zai nuna wai shine masoyin annabi wai wanda yake cewa kar ai wani abu sai abinda annabi ya zo da shi kuma wannan ba shine masoyin annabi wai shine makin annabi mu gyara halin mu musulmi manzo Allah ya ce na bar ku akan abu haske alal bayda lailuha ka nahariha wallahi na tafi na bar muku addini daransa kamar rana rana kamar dare tas wata rana Umar ibn al-Khattab ya je ya tsinto takadda ta at-Taura ya tsinto ta sai ya kawo Umar ya kawo manzon Allah ya ga maganganun ciki sun burge shi sai ce ya rasulullahi waɗannan maganganu na wannan attaura sun burge ni ko mu je mu rubuta ne mu yi amfani da shi ai shirin annabi ya ɓaci ya umar alam atikum biha bayda naqiya ban zo muku da wannan takarda farasul ba wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i annabi ce wallahi yau in annabi Musa mai attauran yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni wani abu sai manya kaji kai takarda ce ta attaura ingantacciya Umar ya kawo ya ga abin da ke ciki yana da kyau ya ce yana so zai amfani da shi annabi ya ce la abi ne kawai to saƙon ya ku al'umma san annabi a baka san annabi a zuci san annabi a mu'amala shi ne a ba da priority a fifita magana annabi akan magana kowa wannan shi ne za mu yadda kana san annabi babban ni'ima gare ku ya ku al'umma ku tuna da maganganun malamai da suka yi dangane da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita maliku dan Anas rahimahullah yace ai duk duniya ba wani mutum daga cikin mu face zai iya faɗan magana a maida masa martani ko a mayar masa kayansa in banda ma abocin wannan kabarin ya nuna kabarin annabi yace shine in ya faɗa zancen sa kat an gama jama'a an kammala addini shari'a ta kammala me ya saura mana aiki amal shagul tatbiq shi ne ya saura mana da mutum da aljan duka sun yarda annabi ya isar da saƙo babu wani abu na halal a duniya sai abin da annabi ya halatta shi babu wani abu na haram sai abin da annabi ya haramta shi babu wani addini illa ma shari'a sai abin da annabi ya shar'anta shi babu wani abu babu wani abu face abin da annabi ya ba da labari a kai kuma annabi maganarsa gaskiya ne ba ƙarya a ciki kwata-kwata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim mun yadda da wannan mun dogara ga Allah kuma mun gaskata annabi wannan aya ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce mawdu'in hudubar a ranar arfa ta sauka a hajjin da manzon Allah yayi wanda wannan hajjin kwaya ɗaya a duniya ita ta bai dama ita ce hajjatul wada'i ita ce guda ɗaya ita ce ta bankwana sauran hajjuzzuka abubakar ke turawa ya zama amirul hajji shi yana nan yana ta da'awa amma umra yayi yayi kaza yayi kaza umra wajen guda hudu annabi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ina maimaita shi gare ku babu sabon abu a cikin addini ba wani wanda aka bashi wata kofa ya kirkiro wani abu ya bautar da mutane babu shi wanda ya ɗebo kayansa ya haƙuri wanda ya kwaso ya haƙuri a bar mu da abin da Allah ya ce mu bi ‘yan uwana bid'a hadari ce idan na ce bid'a abinda malamai suka ce ihdathu amrin fiddin au ihdathu shay'in fiddini ala ghairi misalin sabiqin kirkiran wani abu a addini ba tare da wani misali da ya gabata ba wani bai taba yi ba ka kawo mutane ka ce sai an yi to hadari ne a cikin addini khutura azima ala al muslim kuma bid'a shine adireshin dukkan sharri duk inda kaga musulmi kansu ya rabu to wala bid'a ce ta raba su bid'a ba ta da dalili a cikin alqur'ani ko sunnan manzon Allah ko maganganun magabata na kwarai annabi ya ce ku riko da sunnata al'umma musulmi kan ku fa'a da yake me abun fada annabi ne ya ce ku riko da sunnata da sunnar halifofin da suke shiryayyu masu shiryawa na bayana abubakar da umar da usman da ali muna da sabani anan babu sabani to a hakura a rike abin da annabi ya zo da shi kenan ba jayayya babu musu yace idan kuka rike har abada ba za ku bata ba a bayana yace na hore ku iyyakum muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan kirkirarrun abubuwa ku nisance su fa ku guje su fa dukkan kirkirarrun abubuwa fa bata ne fa duk fa bata tana cikin wuta inda annabi sufyan ibn sa'id al-sauri yake cewa ai bid'a shedan ya fi son ai bid'a sama da duk wani sabon Allah da ka yi zina wanda ka yi bida a wajen shaidan da ka yi kaza da ka yi sata wanda ka yi bida bida shaidan ya fi so a yi ya fi zuga mutane kuma ya fi makale ta a wajen masu addini da masu nuna suna son Allah ita bid'a malamai suka ce ba a iya tuba da wahala kaga mai bid'a ya tuba ya batta saboda ai lokacin da yake yin ta ai yana jin cewa shi fa daidai yake wannan abin da yake ma lada ma za a ba shi ba wai ma ana magana saba annabi ma shi lada ne ma yake da shi mutum ya zo ya kirkiro abin da babu shi a littafi babu shi a riwaya kuma ya ce akwai ma lada ladan ma a kirkire shi amma saban Allah ana iya tuba nan da nan kullum mutum yana cewa ya tuba da saban da shi yasa shedan ya fi son mutane su rinka yin bid'a akan su sabo kuma babban hadarin bid'a shine malam cin karo ne da shari'a shari'a ta ce ayi kaza bid'a ta ce ayi kaza shine illar bid'a hadarin ta fito na fito ne da shari'ar Allah mu'aradatun ne li shari'a fi usuliha al-kulliyya da bid'a da bata yan uwan juna ne abokanan juna ne duk inda aka samu bid'a to akwai bata haka duk inda aka samu bata to wallahi sai ka samu akwai bid'a Allah dai ya gaya mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan hanya ce tawa mai kakkiya ku bi ta kurum ku zauna lafiya wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi na daban-daban daban gefe gefe hanyar Allah ɗaya ce jama'a musulmi me ya hanya guda ɗaya alkitabu was sunna alqur'ani da sunna kar ku bi wasu daban-daban daban kar a kawo muku wani abu sabo ku tsaya akan inda aka tsaye da ku kawai kar ka rinka shakin kar ka rinka shontin karka rinka rawa karka rinka tsalle tsaya hanya daya mije ka ci gaba da tafiya fasbir kai hakuri wa ma sabruka illa billah na Allah ba za su raba ku da hanyar Allah da daka ya ku yan uwana musulmi ku gode wa Allah ni'imar da ya muku ku riko da abin da annabi ya zo muku wallahi babu alheri ba albarka cikin saba annabi duk wanda yake neman zaman lafiya kada ya bari ya mutu Allah ya bi shi bashin yana yi wa annabi kishiya ga abinda annabi ya zo da shi kai kuma kawaye gari kana bauta Allah akan wani abinda ba annabi ya zo da shi ba wallahi kowaye ne a bashi haƙuri abu na annabi duk wanda ya zo da wani abu wallahi a bashi haƙuri abu na annabi ya yi haƙuri komin darajarsa komin matsayinsa komin girmansa kuma zaman lafiyan al'umma musulmi shine su riko da abin da annabi ya zo da shi ita bid'a idan ka hada ta a babin aqida ai illa ce aqidar mutum ai ai aqida ingantacciya ba ta tafiya tare da bid'a ai ai duk wanda yake dan bid'a ne mai yin bid'a ne to aqidarsa tana rawa kenan to daga cikin illolin ahlul bid'i wal ahwa'i da son zuciya akwai kin hadisin annabi kaga mutum za a iya kawo hadisi ya wance kalar da shi ya ce ba zan mu ba wani ya ce kaza mu magana wani muke bi ba ruwanmu da magana annabi wani cewa ya zo a kawo mana magana wani kato la ilaha illallah ka ridda wallahi ka ridda annabin ne kato hauka shirbishi da rashin hankali shi kuma wai cewa ke wai abu qur'ani wai ba ruwansa da hadisi yan ƙur'aniyun kenan ba abin da ya dame shi da hadisi baya sallah irin ta annabi baya alwala irin na annabi baya zakka irin na annabi baya daura aure irin na annabi baya yi kuma wai wai fa a hakan wai shi qur'ani yake bi to kuma ai ka manta qur'anin ma na annabi ne ai bakin waye kawo duk duniya wanda ya karanta qur'ani daga bakin annabi aka aka aka aka rubuta dan shine kadai yake da katin da zai shiga ya karɓo wannan saƙon bayan ya tafi aya ɗaya ba a daɗa kawowa ba to ai ƙur'anin na annabi ne da haka wannan aƙida aƙida ce ta ɓata aƙidar riko da ƙur'ani kadai aƙida ce ta ɓata aƙida ce ta taɓewa yaya za ka yi kai sallah baka karanta hadisi ba yaya za ka yi kai azumi ba karanta hadisi ba ya za ka yi kai ibada ba karanta hadisi ba ba karanta magana nau ba to yaya a fatu minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ya za ku yi imani da sashe ku kafirce wa sashi ina abinda Allah ya ce mata kuma rasulu fukudu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo muku ku rike yanzu ba annabi ne ya zo muku da sunnar ba ba shi ya faɗa ba to ya kuka karbi qur'anin kaɗai kuka watsar da abinda annabi ya zo da shi na sunna ko mutum ya zo ya ce wai yana bautar Allah da wannan na'am Allah ne ke shiryar da bawa Allah shiryar da mu hanya ta daidai za ku akwai kin hadisi akwai kin masu son hadisi sakaci rushe musulunci ne gaba daya riko da bid'a ba to irin waɗannan su ne yan bid'an da ake cewa a ji tsoron aikata abin da suke zuwa da shi saboda ita bid'a kullum zuwa take da abin da zai ci karo da shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا الله ce duk wanda yayi jayayya da manzon Allah kace yayi jayayya annabi ya faɗa ka faɗa annabi ya kawo kai ma ka kawo naka malam wallahi yau yanda ake kadawa bid'a kararrawa ba a kada sunna kararrawa yanda mutane malam wasu ke mutuwa akan yada bid'a da ra'ayi na bid'a wallahi malam ba sa yada sunna malam malam yanzu bid'a kwalliya ake mata a daga ta a sa mata fulawa a daga ta a duniya malam a tallata ta sun shiga sun fita an kwantar da sunna malam an yi jana'izarta an dauki bid'a an yada ta an daga yan bid'a sama an nuna cewa su ne ana fada da sunna da masu kira akan sunna an bata sunan masu da'awa akan sunna an soke su yau gemu nan kadai idan ka ajiye wani sai ya rinka gaba da kai yana faɗa da kai laifinka kawai ka yi abin da annabi ya ce a yi wani ya ajiye gemu a gidansu baban sai ya kira shi ya ce kai ba za fa a yi gemu guda biyu a gidan nan ba ya ce baba sunna ya ce kai ai wata sunna ta wata ni da gemu kai da gemu sai dai ka bari in na mutu sai ka tsayar kaga wannan gargajiya ce da jahiliya me yasa baka hana ɗanka sallar nafila ba dattijo me yasa baka hana shi zuwa umra da aikin haji ba ai ita ma ibada ce da annabi ya zo da shi me yasa baka hana shi aikata azumin nafila litinin alamis ba kai kana yi yana yi ya zaka hana shi aikata sunna ka san me yan bid'a ne suka shiga suka fita suka yaki tsaye da gemu kawai ya zama abin zargi wani ya zo ya ce ta alhaji kana nan kana raye ka fara barin ana maka rashin kunya a gidanku a gidanka me ya faru ce baka ga fuskar ɗanka wa ya shiga addinin mutanen nan fa na zamani ka gansu tikit tikit tikit da dan gemun su a goci a wannan a habar su yana fada da sunna kuma annabi ne ce oful liha ku cika gemu ku cika gemu musulmi war ku shawarib ku dandatsa gashin baki haka annabi ya faɗa ku saba wa majusawa annabi ya ce yanzu ɗayan ku zai zo ya kama da mace ya share habarsa kamar yadda habar mace take ai namiji shine ka ganshi a cike kam ga gemu malam ya sa masa turare yana kyalkyali yana kanshi kana kada shi shine gaskiya ka mutu da gemunka Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin rahimahullah ana ba da labari lokacin da ya zo rasuwa ya haɗu da ciwon kansa likitoci suka ce wannan ciwon zai sa malam sai an aske maka gashin jikinka gaba daya malam ya fashe da kuka ce wallahi la utfanu illa bi lihiyati wallahi ba za a binne ni ba sai da gemuna wallahi la amutu illa bi lihiyati wallahi ba zan mutu ba sai da gemuna wallahi duk abin da zai faru wallahi ba zan bari a kwantar da ni kabari in je gaban Allah ba da gemu ba kaji malaman Allah ku kuma samari ina ja muku kunne za ku zo ku yi kwantai wala duk saurayin da bai tsere gemu ba za ka zama a baya ka yi kwantai ka san kwantai ko an kasa an kasa an kisaya yan matan da kuke rakakau rakakau saboda su yanzu masu gemu suke su sai ka je tana cewa ka aina wa gemu ne da shi mai kyau wallahi yana dan kadawa kaga kayi sunna kayi kasuwa kana shirme ko ubanta ya ganka sai ce ka ai yaran mai nutsuwa ne da dan gemu sa wallahi mutumin kirki da an ganka da gemun nan an san cewa me akwai alamar salaha da zuwa masallaci kuma akwai alamar kasan sunna kana son addini ko da ku jahili ne kai kayi kokari da aka ku rike sunnan manzon Allah kada ku yi fada da ita daga ƙarshe ya ku yan uwana ku sani cewa ita bid'a duk inda take kokari take ta shafe sunna da aka ya ku masu da'awa akan sunna ku yi kokari ku koya wa mutane sunna ku koya wa mata sunna ku koya wa ƴaƴanku sunna ku koya wa kanku sunna ku yada sunna a garurrukanku da ƙauyukanku da biranenku duk inda kuke ku yi sunna duk inda sunna ta shuku ta yi ainihin wato yabanya mai kyau to korar bid'a take duk inda masara ta yi ƙarfi ta yi sama ta yi kore shar to karamar ciyawa ba ta iya tasiri a kanta amma duk lokacin da kuka yi sakaci ba kwa yada sunna ba kwa karantar da sunna ba kwa yada ilimi to bid'a za ta bullowa wancan dan shi'a ne wancan dan wane ne wancan dan wane ne kungiyoyi masu fada da sunna su ta bayyana saboda mai kun bar samarin ku ba kwa koya musu sunna ba kwa da'awa akan sunna da haka idan kuna so annabi ya alfahari da ku da inda kuke ku mamaye sunna ku zuba sunna ku karantar da addini ku karantar da shari'a ai ta ilimi sahih bukhari muslim abu dauda tirmizi nasa'i ibn maja an gama tafsiri an gama kaza an gama kaza ilimi matan ku ilimi ƴaƴan ku ilimi ku ta koran barna kuna koranta gari idan ana ta gini ana ta gini ana cin daji ne ai amma idan gari ba a gini ba a gini daji sai zo ya ci gari har ma ruwa ya zo ya ambale ya cinye garin da haka ku yi kokari ku yada addini a duk inda kuke kuma ku yada sunna a duk inda kuke Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ka sani fa duk lokacin da bid'a ta samu gindin zama a wuri wallahi in dai bid'a ɗaya ta zauna to ka tabbatar a wannan wurin an cire wata sunna makamanciyarta haka Umar ibn Abdul Aziz ya faɗa in dai kaga wata bid'a ta samu gindin zama to ka tabbatar sunnan gurin yan sunnan wurin sun yi sakaci an tumfuke wata sunna an zo an kafa wata bid'a ya za ku bari ana ta kafa bid'a ana koran sunnan annabi bata sunan musulunci ne rauni ne wa addini barin bid'a ta rayu kuma daga cikin abin da yake yada bid'a shine jahilci da rashin karantar da mutane idan ba kwa so bid'a ta yadu a cikin ku karantar da mutane ilimi jama'a addinin musulunci baya yiwa sai da karatu da karantarwa da aka ku cika masallatanku da darasi da hudubobi rayayyu da karantarwa na ilimi mutane a kulla alakan su ai rabudin su da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su san qur'ani su kaunaci qur'ani su rinka jin suna karskiya a cikin ayoyin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kori bid'a da yada ilimi ku gina makarantu ku taimaki ilimi ku taimaki makarantunku ku sa yayanku su je karatu da safe da rana da yamma da daddare a ta ilimi to sai albarka ta sauka a gari Allah ya san cewa al'umma tana son annabi sannan kuma bin son zuciya yana yada bid'a bin abin da yake mai rikitarwa yana yada bid'a sannan kuma jin girman wani cewa ai wani baya laifi da haka duk wanda ya faɗi magana in ana son sa kawai sai a je a bi to wannan wani zai iya faɗan magana ba ta annabi ba kuma a zo a bi shi kamar yadda yake faruwa a ce ai malam wani ne yace da haka sai a ta tafka rikici saboda magana wani malam wani da magana annabi to kaga mutane sun waye gari suna fifita maganar wani annabi akan annabi me yasa saboda ba a nuna musu darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hanyoyin yakar bid'a shine yada sunna wallahi wajibi ne akan waɗanda suka fahimci da'awa ta sunna su yada ta ka fahimci sunna iyalinka su fahimta ƴaƴanka su fahimta amma kana sunna matarka tana bid'a kana sunna ɗanka yana bid'a kana sunna mahaifinka yana bid'a baka taimake shi ba ka nuna masa zakin sunna ɗanɗanon suna yanzu kai za ka bari mahaifinka ya mutu baya bin annabi kai za ka bari ka mutu ba ka wayi gari kana cikin masu faɗa da abin da annabi ya zo da shi ko kana fifita ra'ayi da gargajiya akan abin da annabi ya zo da shi a'a da haka ku yada sunna ku yada ainihin karantarwa Allah karantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi yan uwana wannan shine sakon mu a wannan juma'a Allah ya mana afuwa Allah ya samu dace a ni bako ne an ce a jinkirta wannan sallah ne ba ni ne ban zo da wuri ba ko kuka ce ai saboda maslaha ta dauran aure da muke da shi a wannan masallaci kuma akwai yan uwanmu da suke sauran masallatai kada mu riga su sallah mu yi dauran auren da wuri ba samu ba da haka aka ce a dan jinkirta hudubar a yi ta ta kai wannan lokaci don saboda kowa ya zo ya samu ina fatan Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم